Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sabi wa wala. Amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da warhaka barkamu da sake juyawa a turmi na hudu kuma na ƙarshe insha Allahu cikin jiran giyar darussa daga wannan littafi na libasul mar'ati fi sala wallafar al-Imam Shaykhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Salam Ibn Abdussalam Ibn Taymiyyah al-Harrani Ubangiji Allah ya ƙara masa rahma da gafara. Malam yana ci gaba da yi mana tattaunawa ta ta haƙiƙin masail da suka shafi suturan ɗan Adam a cikin sallah da wajenta da kuma suturar da ya keɓanci maza da wanda ya keɓanci mata da hukuncin da ke da alaƙa da rufe fuska da rufe hannaye da ƙafafu ga mace a sallah. Za mu tashi inda yake cewa Uh, uh, muna ɗan kuma baya kaɗan saboda karatun ya tafi kai tsaye bari mu kuma inda yake cewa amrul mar'ati fi salati bi taqtiyati yadayha ba'idun uh, umar da ake yi mace cewa ta rufe fuskarta ta rufe hannayenta a sallah umarni ne wanda yake yayi nesa da daidai wal yadani yasjudani kama yasjudu alwajhu mun san cewa hannaye guda biyu suna yin sujuda kamar yadda fuska take yin sujuda kamar yadda yake cikin hadisin Abdullahi dan Umar wanda ke cikin Abu Dawuda da Nasa'i wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal yadaini tasjudani kama yasjudu wajhu fa idza wada ahadukum wajhahu falyada yadayhi wa idza rafa'ahu falyarfa'ahuma cirele hannaye guda biyu suna yin sujuda kamar yadda fuska ke yin sujuda idan ɗayan ku ya sa fuskar shi a ƙasa wajen sujuda to ya saka hannayensa su ma ya dafa ƙasa da su in ya ɗago fuskarsa ya ɗago hannayensa to kaga ya tabbata cewa su ma suna sujuda wan nisa'u ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance inna ma kana lahunna qummasun suna da riguna din kakku shine kamis wa kunna yada'ana sana'i'a wal qummasa alaihinna suna sanya dinkakkun kaya ne a jikinsu fatubdil mar'atu yadaiha ta saka riga dinkakkiya wanda take da hannu da wuya da uwar rigan sai zama hannayenta suna waje ba jilbabi ne da hannunta ke ciki kamar a baya ko alkyabba ko jubba ko makamancin haka ba idza ajanat in ta zo yin dama kullu wa tahanat in ta zo yin niƙa shine tahan ta zana ce binnan suya wa khabadat da kuma in ta zo yin khubz shine wato gurasa ko kosai ko waina ko masa walau kana satrul yadaini fi salati wajiban labayyanahu nabi sallallahu alaihi wasallam kadhalika alqadamani da a ce rufe hannaye da kafafu a sallah dole ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin shi ne mai bayanin shari'a zai yi bayani dalla dalla game da haka fa inna ma amara bil khimari faqat ma al qamis abinda yace kawai a sanya riga sannan a sanya khimar fa kunna yusallina fi qumusihinna wa khumurihinna suna sallah da rigunan su da kuma lullubin su wa amma thawbul ladhi kanat al mar'atu turkhihi abinda mace take saki kuma ya ja ƙasa na suturarta wa sa'alnan nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika suka tambaya annabi game da haka fa qala yace shibran dani daya fa qulna sai suka ce idan tabdu suquhunna tayin sun yi haka za a dinga ganin ƙwaurin su silangarin su fa qala zira'un ce to ku sanya zira'i guda kamar inci goma sha biyu kenan la yazidna alaihi yace kar ku sake ku ƙara akan zira'in nan guda kamar yadda yake cikin sunan Abi Dawuda da Tirmizi da Nasa'i da Ibn Majah da Muslim Imam Ahmad Ibn Hanbal da garisan Ummu Salama da kuma na Aisha radiyallahu anhuma yace wa qala Umar ibn Abi Rabi'a wani mawaki cikin mawakan garin Madina sanannu a farkon musulunci Umar dan Abi Rabi'a yana cewa kutubal qatlu wal qitalu alaina wa alal ghaniyati jarru dhiyuli yace mu maza an sanya mana dokar cewa mu kashe a kashe mu wato mu tafi jihadi mun samu sa arna mu kashe su in Allah ya fifita mu da shahada mu yi shahada wa alal ghaniyat su kuma mata su ne al ghaniyat masu zaman gida su kuma aka ce jarru zuyul su kuma abinda aka wajabta musu shine su dinga tafiya wato tufar suna jan kasa shine az-zuyul wannan waƙe ne da yake cikin diwanin sa shi Umar dan Abi Rabi'a fa hadha fahaza kana idza kharajna min albuyut wannan ziyul din idan za su fita daga gidaje ne aka ce su sashi wali hadha su'ila anil mar'ati tajru zailaha alal makanil qadir shi yasa ma aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin mace idan ta ja wannan wato lullubin nata a ƙasa inda yake da ƙazanta ko datti faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yutahhiruhu ma ba'da abin da ya biyo baya na ƙasa mai kyau da ya bi ta ciki to ya tsarkake shi kamar da yake cikin sunan Abi Dawuda da Tirmizi da Ibn Majah daga Ummu Salama Allah ya ƙara mata yadda wa amma fi nafsil baiti amma a cikin gida falam takun talbasu dalika ba ta sanya zuyul a cikin gida kama annal khifafa ittakhadha an-nisa'u ba'da zalika li sitri suqi sai kamar yadda wato huffi daga baya mata suka fara saka huffi lissatri a suki don su dinga rufe ƙwaurinsu suna saka wani dogon takalmi kamar daga takalmin ruwa irin wanda ake saka wani amma na fata shine huffinsu da suke saka haka huffin mata yake huffin maza yakan kasance kasan abin kasan kabin sun wani saka dogo wanda yakan kawo musu har kusa da gwiwa eh kamar irin takalmi da zaka ga yan gayu suna sakawa da eh kamar da Allah ya ce ne fata bika mashan bisuki wal a'raqi ko na'am idza kharajna idan za su fita wa hunna la yalbasna hafil beauty ba sa sakawa a gida kaga yanzu yayi daidai da irin abin da mata suke sakawa na doguwar safa ai mace ta saka jalbabin ta ko rigarta da sauran su kuma saka safa doguwa wanda koda ta ɗaga kafarta ba za a ga wato shara ɓatta ba wali haza kulla don haka ne ma suka ce idan tabdu su kuhunna wato sun fita kenan shi ta suka yi wannan itira din wa kana al-maqsud taghriyat as-saqi abinda ake nufi da ma shine rufe shi kwabrin ya anna thawba idza kana fawqa al-ka'baini bada saqu domin sutaran idan ya zama yana sama da idan sawu to za a ga kwabrin indal mashi sanda ake tafiya wa qadru ya an ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin littafin mujam tabarani yana cikin tafin mujam tabarani al-kabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'run nisaa ku cire wa mata kwalliya shine ma'anan a'ira ku cire musu kwalliya ka kuma su ta yin kwalliya yalzamna al-hijala ana mishi fassara biyu wato a'run nisaa wato wannan kamar a ce abin nan ne umarni ne da kuma Uh, sakamakon shi cewa in kun musu haka yalzamna alhijala za su lazumci zama a gidajensu alhijal shine ɗakunansu idan kuna son mata su zauna a gida to ku daina barin suna yin kwalliya mai yawa in mace ta kwalliya mai yawa to lalle ba ta za ta fita yawa tana so a gani a yaba ko ko kuma a ce a'arun nisa'a ku cire wa mata kwalliyarsu sai a kadara wal yalzamna hijala kuma su zaman su a gida shi ya fiye musu alheri ma'ana wa karna fi buyuta kunna kina wala tabarrajna da yake hadisi akwai maganganu da yawa akan isnadin sa wanda a ƙarshe ma dai gaskiya ina jin malamai sun raunata shi sun raunata shi kamar a shekul albani a cikin abda'ifa wallahu alam yani idan lam yakul laha ma talbasuhu fil khuruji lazimatil baita a bisa fasarar farko kenan sai tun mace in bata da abin da za ta saka ya ta zauna a gida amma sukan ce ga bikin zuwa babu zan daurawa ma'ana duk da san mace da biki tana yi hakura da shi in bata da abin da ta saka ta ji in bata da anko da a ganta babu babu ankon nan to gara ka a ganta kawai eh gara ta yi giyabi kunna nisa'ul muslimina yusallina fi buyutihinna matan musulmai sun kasance suna sallah ne a gidajensu shi ya fiye musu kuma alkhairi da sallah a gidanta shi ya fiye mata wakar kalin nabi sallallahu alaihi wasallama alhalin manzo Allah yana cewa la tamna'u ima Allahi masajidallahi kar ku hana mata bayin Allah zuwa masallatai dakunan Allah ubuyutuhunna khairul lahunna amma fa gidajensu sun fiye musu alkhairi wannan yana cikin Bukhari da Muslim banda lafazin ubuyutuhunna khairul lahunna wannan riwaya Imam Ahmad ne da da da da Abu Dawuda walam yu'marna ma'al umusi illa bil khumri ba a umarce su da su ƙara wani abu akan dinkakke rigar su ba sai khimari lam tu'mar bima yukhatti rijlaiha ba a umarce ta da ta yi wani abu wanda zai rufe kafafunta la huffin ba a ce dole ta saka huffi ba wala jaurabin ba a ce kuma dole ta saka safa ba wala bima yughatti yadaiha ba a ce dole ta saka abin da zai rufe hannayenta ba bi quffazaini kamar safa hannu wala ghaira zalika kuma ba a ce ta ƙara wani abu akan haka ba wato mata ta sallah ba dole ta saka duka wani abubuwan ba فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك إلا إذا لم يكن عندها رجال أجانب haka in za ta fita daman ba ce ta saka waɗancan ba in za ta fita ce masallaci sai dai idan za ta yi sallah a kusa da wanda suke a janabai za su iya ganin wani sashe na hannunta ko fuskarta ko kafata to shine ya zama ta saka don ta lullube jikinta daga barin ganinsu ba wai don wajibi bane a sallah wa qadru wuya kuma an rawaito cewa annal mala'ikata la tanzuru ila ila zinatil batina fa idza wada'at khimaraha wa qamisaha lam yunzar ilaiha kuma an rawaito cewa ai su mala'iku ba sa kallon wato wannan zina din ta ta, batina da yake hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai ba a ma ganshi a cikin littattafai ba ba sai dai watakila ma'anar shi kamar da ya ce warwaya fi zalika hadithun an khadija an ruwaito wani hadisi daga khadija cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gare ta yana cewa zammiluni zammiluni da ita yana ce mata gashi nan ya dawo gashi nan ya dawo ina ganin sa sai ta cire wani sashi na kimar ɗinta gashin ta ya bayyana kwana makamancin haka sai ya ce mata na daina ganin sa ya buya na daina ganin sa ta ce mishi to wannan ba ba shedani bane da shedani ne ƙara matsuwa zai فهذا القدر القميص والخمار هو المأمور به لحق الصلاة wannan sutura na kamis da khimar wato riga ɗin kakke kama a ce jalabin nan wato a baya doguwa ta mace wal khimar da lullubi wanda zai rufe kai ya rufe ko ina to wannan shine abin da aka wuce mace ta sanya a sallah kama yu umaru rajulu idza salla fi thawbin wasi'in an yaltahifa a bihi kamar da aka umarci namiji idan zai zai yi wato a sallah a cikin tufafi guda daya cewa ya lulluba da shi wa yughatti awratahu wa mankibai ya lullube al'aurarsa da kafadinsa wal mankiba ni fi haqqihi kar ra'si fi haqqil mar'a a wurin sallah wajabcin lullube kafada ga namiji kaman wajabcin lullube wato kai ne ga mace da annahu yusalli fi qamisin yana sallah ne da riga aw ma yaqumu maqamal qamisi ko abin da ya tsaya matsayin riga wa huwa fil ihrami la yalbasu ala badanihi ma yuqaddiru lahu al-qamisi wal jubba amma a wajen ihrami namiji baya sanya sutura wadda aka auna shine yuqaddiru wanda sai an auna an dinka aga ai dinki sai an auna dai tsayin kafada tsayin hannu to suturar da ake sakawa a aikin haji wadda ba ba awo bane da haka mayafi ne kawai kalkamisi wal jubba ba zai saka riga kamis ba wal jubba ko kuma abin nan abaya ko coat ko jalba ko ko ko jallabiya kuma kamantansu kama annal mar'ata la tantaqib kamar da mace ba ta saka liqabi wala talbasul quffazaini ba ta saka safa hannu a ainihin harami wa amma ra'suhu fala yukhammiruhu kansa kuma shi namiji baya halasta ya lullube kanshi kwata-kwata a lokacin aikin haji bai halasta kamar da duk wani abu na tabbatattu a cikin hadisai ibnu abbas ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa hadisin wannan mutumi da ya rasu da raƙuminsa ya ya taka shi annabi ya ce ugsiruhu bima'in wa sidrin wa kafin fi thawbaini ya ce sai ce wala tuhammiru ra'sahu ko kar ku lullube kansa yadda yake sanda yake da rai har yanzu ma da Allah ya masa rasuwa ba za a lullube ainihin wato kansa ba wajhul mar'ati fihi qawlani fi madhhabi ahmad wa ghairi fuskar mace za a lullube ta ko ba za a lullube ba za sa niqabi dole ne ko ba dole ba akwai maganganu guda biyu madhhabi Imam Ahmad ibn Hanbal da wannan sa kila an ce innahu kara'asir rajuli fala yughatta kaman kan wato shi fuskar mace kaman kan namiji kada a lullube wakilai wasu kuma suka ce innahu ka yadaihi kamar hannun namiji fala yughatta bin niqabi wal burqi ba za a sanya ma fuska niqabi ba wal burqi burqi shi ma wani nau'i ne na niqabi kamar irin wannan da yarbawa suke sakawa da da ake cewa ojuju kalaba wato wato niqabi wanda gaba ɗaya ma ko fuskan ma ko ido ma ba a bari to shine burq wa nahwi zalika mimma suni'a ala qadri da kuma dai wani abu kwatankwacin wannan da ake sana'anta akwai wasu ma wani nau'in niqabi da ake mai huji shi kuma kawai wajen ido irin kamar na ninja daidai idan kawai za a dan huda sai dai ka hango kwaye idan haka ciki haka kamar da kake hangen idan kifi wa kana nisa'u yubdina ala wujuhihinna ma yasturuha min ar-rijali min ghairi wad'i ma yujafiha anil wajhi mata sun kasance sukan wato bayyana abinda yubdina sukan bayyana yudinina ko ala wujuhinna sukan lulluba akan fuskokinsu ma yasturha min rijali abinda zai katange ita mata ko ita fuskar daga maza min ghairi ba tare da wad'i ma sanya abinda yujafiha an waje zai ainihin wato nesanta ta daga fuskar ba fa'ulima anna wajaha kayadayin rajuli daga za a gane cewa fuskar ta matsayin shi ɗaya da hannayen namiji fuskar ta kai dai rajuli wa ya dai ha da hannunta wa zalika annal mar'ata kullaha auratun saboda mace gaba ki ɗayanta al'aura ce kama ta kaddama kamar yadda ya gabata falamma anna falamma an falaha an tughatti wajhaha wa yadayha saboda ka ta iya kurfe fuskarta da hannayenta lakin bi ghairil libasi da wani abu can daban al masnu'i bi ƙadirin udwi wanda aka sana'anta da gwargwadon wato girman fuska girman wannan gabar wato daidai hannun ko daidai fuskar kama annar rajula la yalbasu sarawila wa yalbasu izara kamar yadda wato mutum namiji ba zai saka wando din kake ko ko wanda aka aka shashi aka dinka ba amma zai saka izari zaka yi ta ma aikin haji ba ta saka niqabi ba a ƙasa yayi wani ta'aliki daga Aisha yake cewa Aisha radiyallahu anha kana rukuban yamurruna bina wa nahnu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahaya karabka suna ta wucewa ta gaban mu muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muharrimatu mun dauki harama fa idza hadau bina idan suka zo kusa da mu suka zo daidai mu sadalat ihdana jalbabaha sai ɗaya mu ta saka jalbaban ta kawai ta rufe fuskar ta gaba daya min ra'asiha ala wajiha daga kanta zuwa fuskarta tare cewa ta yi ihrami wanda bayan ihrami kuma bai halarta ta rufe idan ta fuskarta ba amma idan ta ga maza waɗanda suke a zanabai sai ta rufe fa idza jawazuna da sun wuce mu kashafnahu sai mu buɗe wannan yana cikin musul imamu Ahmad ibn Hanbal da sunan Abi Dawud da Ibn Majah da sauransu wannan shine karshen wannan dan kankanin littafi mai albarka insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da mu da kuma saurare Fesa shi ma bai halasta ba shi ma sai inda larura. Shi ma ya rufe fuska ne. Ko a sallah ta gama gari bai halasta mutum ya sa face mask ba ba a san mutum ya rufe bakin shi da fuskar shi. Shi ne sadal a wajen sallah. An hana eh an hana taskin go an hana rufe fuska a wurin sallah. Amma sai idan mutum ya da wata larura da zai cutu ko ya cutar. Wanda yake da tari na fuka wanda in ya tara in ya fitar zai cutar da mutane ko kuma yana da wata mura kamar asma wadda ana iska ta yadda watakila da zarar ya shaki iskar nan zai samu attack to wannan shine kawai zai saka saboda larurarsa ba zai ba zai cutar da mutane ko ya cutu amma al'aslu ba a sawa daurin da yace wa ila kana min sa'i tunina ala wujuhihinna ma yastiru hadhihi ar-rijali min ghayri wad'i ma yujafiha ما يجافيها عن الوجه نعم يجافيها din da muka fassara okay yujafiha abinda zai zai kuntata ta mujafat din abinda zai kuntata mata fuskar ta yes to maganar da nake so na karasa ita shine kaida da ya faɗa tun asali game da bambanci tsakankanin azinatul zahira da kuma azinatul batina ina ga wannan daga cikin abubuwa masu muhimmanci da malai ya tattauna a wannan littafin wanda za ka daɗe kana neman shi a wani ba ka same shi ba shi ne istisna'in da aka yi a cikin aya wala yabdina zinata hunna illa ma zahara minha da bambancin shi da cewa wala yabdina zinata hunna illa libu'ulatihinna a nan zina ɗin iri biyu ne zina ta farko mun ji cewa abin da ake nufi da wannan zina ta farko a zahira ɗayan abu biyu ko dai ita kanta sutura ita ce zina a karo na farko ko kuma wato hannaye da fuskoki shine ibn timiya hada ya ce a farkon al'amari hannaye da fuska ne a ƙarshe kuma shi kanshi sutura shi kuma zinatu batina shine kwalliya na jikin macen shi kanshi a tamfar da ta saka da warwaranta da da jambakinta da da shef din rigarta duk wani yana cikin azinatul batina to wannan zinatul batina bai halasta kowa ya ganta da shi ba sai muharramanta dinnan wancan shi kuma adiyatu zahira shine halasta wato sauran mutane suna iya gani wallahu alam tuna ganin sai mu saurara anan ko sallallahu wasallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi